إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haɗuwarmu ko haɗuwarmu ta farko a kan wannan littayi na siffar sallah ta annabi sallah sallah na wallafa ta malami shahararre babba daga cikin shugabannin malaman hadisi muhammad bin nasiruddin al'alabani ya sami sifar tilatin nabi zama minar takabi da tsirin ka annaka tara sifar tilatin nabi zama minar takabi da tsirin ka annaka tara sun salla annabi tun daga kabbara ta salla har zuwa sallama kamar ana salla a gaban ka haka ya sami sunan su littafi yan wa ku diba safaha ta a irin naku 39 safaha 39 abinda ke da alaka da karatun namu don saura bayanai ne wasu wajen buga littayin tsakanin da masu buga littayin su su hari shayu shi ne wani abin daban karatun namu ne maudu'in karatunmu zai fara daga manhajul kitab manhajul kitab yau insha Allah za mu yi darasi na farko na na wannan siffar sallah da sun zami na harko ke nau zami darasi na harko na siffar sallah a nan sallah sanama mina takarbi da taslima ga annaka tara darasi na harko insha Allah to yan uwa kamar da yadda kuka gani littafin akwai takardu da dama wadda muka tsallake su ganin ba su da alaka da karatun mu na siffar sallah iya da alaka da wallafa littafin wasu matsaloli tsakanin shi da masu buga littafi da wasu kurakurai da aka yi to mu dan sha Allah da wanda yake hannunku da wanda yake hannuna duka bayan an kare gingimin ne an gyara abin da yake ciki shi ne zama karanta gyararren insha Allah duka naku gyararren namu na ma gyararren insha Allah ganin wannan littafin kusan shekara 30 baya muka yi shi 30 baya farkon abin da'awa yan wa muka fara wannan littafi na wannan siffar sallallahu alaihi sallama tun daga kabbara zuwa sallama yan wa wannan littafin ganin cewa mun dauki lokaci mai tsawo kuma alhamdulillah an samu karuwa kan wannan littafi zai mu karanta sifatul nabi za mu karanta ainihin littafin na albani rahimahullah amma bai takaita ga siffar sallar yadda yake zunzurutun bakin wannan ni insha Allah alhamdulillah zan yi kokarin sharhi littafi insha Allah ni zan mai sharhi ne insha Allah da abin da Allah san da ni kan mas'ala za mu karanta bakin da nasir na albani kuma ni sharhi insha Allah balle mun zo kan maudu'in sallar kanta iya bukatar sharhi insha Allah Allah mana muwafaqa akan daidai kenan shine babban cewa yan uwa yayi bayanai akan asalin wannan littafi ganin shi ma ce irin kwarewa da jimawa kan karantar da addini ganin mahimmancin sallah kuma yadda sallah ta zama na hali rashin kulawa rashin samun wani littafi gamamme wanda bai da alaka da mazhaba wanda yake aiki da sunna duk inda take ba tare ba da la'akari da mazhaba ganin rashin samun haka yasa ya ce ya tsaya ya dage duk matsayin shi ya shiga aiki zunzurutu na binciken dukkan abin da yake da alaka da sallah ba tare ba da lura da wani littafi da wata mazhaba duk inda ya tabbata abin da yake da alaka da sunna ya yi iyakar kokarin na bincike a rayuwar shi tun daga kabbara inda manzo ne kabbara sallah duk wani aiki hasala masalla duk inda ya zo kafiya kaza kafiya kaza wuri kaza sallama ali kaza tsiri kaza haka zai zo da duk inda ya zo zaka insha Allah wanda ya tsaya ya shorari ko karatu wani littafi zaka zai zama to dan maraya waye ya cikin lamarin addini saboda kishiyar haka wani zai ga iya abin da ya karanta a littafi ko mazhabar shi sai ya kawo wani abu ya ganin ka ba mi baka iya ba shi ko shine bai iya ba ko kuwa abin da yayin eh akwai kuma akwai kai akwai naka yamma ga misali zamu ji ga zaka misali zamu ga misali tun daga kafara za fara wani zai kafara Allahu akbar in ka kafara baka daga hannu ba daga baka daga kai ka san babi shi kowanne ya zo ayi kafara Allahu akbar ayi Allahu akbar ta kuma ayi kafara yayin haka an ji a ce Allahu akbar kowanne ya tabbata to irin wannan irin wannan kenan duk abin da ya zo ya tabbata a sunna zai kawo zai kawo maka shi a wurin maganar shi kinan sha Allah aka bada hankali za a samu karuwa bi iznillah kan lamarin sallah yanzu kenan za mu karanta manhajul kitab tsarin da ya ma littafin yanda kenan in domin nan zai ga mana cikin littafin kuma yanda in mun shiga littafin a gaba wanda ya ji wannan farkon littafin zai faɗintar tsarin littafin a gaba saka iya da muhimmanci irin wannan shuhuda mutum ya santa don an an zo tsakar karatu ka fahimci ina aka sa gaba yanzu nan ganin ga manuwar littafin shi yasa zai kawo ka ya wanke ma ƙwalluwa game da ta'asubanci ƙwalluwa a wanke ma a hudda maka ra'ayi da riƙe na saba ko na gada ya wanke ma ƙwalluwa ka ta zama ta ƙwalluwa ce kuma mai ɗaukan kitabu sunna Allah fahimun salafu sali kur shi ne yake so yanzu a nan ya maka shinhuda ya ɗora ka akan wannan turba ta aiki da ƙura'ayin da sunna da abin da ya tabbata daga manzan da Allah ya koshi ne manuwar da ta da manuwar shinhuda da zai ya ce manhajar kitab kenan tsarin da ya ma wannan littayi na sifa sallah sai yake cewa walamma kanar mawujudul kitab إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث yace tunda ya zamanto maudu'in darasin wannan littafi namu iya soye bayani ne karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a lamarin sallah shine maudu'in da za a yi a wannan littafi dalilin haka yace kana min badahi alla ataqayyad fi bi madhhab mu'ayyan da sababin da zai marar suturu ya ce don haka abu ne na harko albadari abu na shi kama abu na harko wanda ba wani abu na koyo ba abu na harko karin kayyade wannan littafi nawa da wata muzahaba muayyana ko malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya kan ce na yi shi ko a tsarin mazhaba guda dalilin a baya ya ma shunguda dalilin ma'ana yin littafin ɗoko sallah a yanda manzan Allah yi ta rishin yinta a haka aiki da maza ba ya sa da yawa sun kasa samun sallah da manzan Allah mai don rike maza ba kan wannan dalili zaka yi na abu na farko wannan littafin ba magana maza ba wa inna ma auridu fihi ma sabata annabi sallallahu alaihi zan kawo duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kama wa mazhabul muhaddisin qadiman wa hadisan kamar wannan damar shine mazhaba ta malaman hadisi qadiman wa hadisan yan farko da yan karshe duk malaman hadisi baya lura qayyaduwa ratayuwa da mazhaba guda kan ibadar shi iya neman kun menene ya tabbata ya manzala ya kaza ya ishe shi ba magana wani kowa ne domin waye ka kama daga baya zo in waye ka ta mazhaba wane ne daga baya zo ana sallah ya zo an jima ana sallah yanzu umar kama shi yasa kenan a koma tushe yace wa kad ahsana man qal to anan yayi kawo dan sharhi na Abdul Hasan al-Kanawi cikin Imam al-Kalam yace kawo ta magana ta Abdul Hasanat sai yake cewa wa man nazara bi nazar al-insaf wa ghasifi bi hal al-fiqh wa usul mutajannib al-ihtisab yace duk wanda ya diba duba ta adalci ya yi nutso cikin kogon fikihu da usul kuma yana mai nisantar kamun ɓangare guda dimmi wani halin ya alamu ilimin yaƙinan ya sani sani wanda babu shakka kai أن أكثر مسائل الفرعية والأثلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم yace duk wanda ya wannan nutsu ya san abin da abin da ke ya san da cewa wanda ya san masalolin furu'a da usul ya san irin da malamai suka samu sabani wannan yace kaza wannan yace kaza wannan ya kana shi yace irin wannan hali duk wanda ya wannan bincike ya san mazhaban bangaren malaman hadisi ita ta yi karhi akan wata mazhaba wanda ba tasa ba yace wa anni kullama asiru fi sha'ab al-ikhtilaf ajlu qawl al-muhaddithin fihi qariban min al-insaf albani yake yana magana shi shi abu sanad yace duk lokacin da nayi tahiya a cikin hanyoyin sabanin malamai in na bincika na bincika sai zan magana malaman hadisi ita ta yi kusa a kan daidai cefalillahi da ruhun wa alayya shukurun bayan an iya cikin karin gata malamata lillahi da ruhun fulani kama a ce misali asalin wannan wannan alkhairi na wani kullum daga Allah shi kwanci taimakon Allah ne ana kawo jan yabo ne ga wanda abin kwarai Allah kaɗai zai saka masu kan wannan aiki nasu yace kai fala ta yaya ba zai zamanto ba haka malaman hali suka kusa da sunna wani wasu tun nabi sallallahu alaihi wasallam hakan su ne magadan manzala na gaskiya alama hadisi su ne magadan manzala na gaskiya wani wabu shari'i sidqan su ne jagororin wakilan shari'ar manzan Allah da gaskiya hasharana Allah fi zumratihim wa amatana ala hubim wa siratihim yace Allah ta damu gobe kiyama a cikin jama'arsu kuma ya amsharan mu akan san su da bin hanyar su malaman hadisi kenan wa ba'da ce bayan haka ne ne yace kala subiki ba subiki cikin fatawa yake cewa ba'ad bayan wannan magana da ya yi banganu ne yake cewa fa inna ahamma umurul muslimin asala mai muhimmancin lamarin musulmi gaba ne salata ya kuma muhimmanci da haka yace yajibu ala kulli muslimin al-ihtimamu biha wajibi ne kan dukkan musulmi ya bada muhimmanci kan sallah wal muhafazatu ala adaiha wajibi musulmi ya kiyaye wajen bada sallah a lokaci wa ya kamata sha'irha da tsaye da duk abin da yake sallah ne a kula da shi yace wa fiya cikin lamarin sallah umurun majma'un alaiha la mandu'ata ala tiyad fiha akwai wasu al'amurra a cikin sallah wanda malamai sun ijma'i dole a kawo shi ba musabi bane ba kowa ya rada dole a zo da shi wa umurun ikhtalafa ulama wujub fi wujubiha akwai wasu al'amurra an samu sabani tsakanin malamai kan wajibi ne ba wai mustahabi ne wasu al'amurra ka yake cewa wa tariqur rashad fi zalika amran hanyar shiriya kan wannan al'amari da aka samu sabani wajibi ne ba wajibi ba ana yi bai iya batawa bai batawa to hanyar shiriya kan irin wannan sabani yace al'amurra biyu ne yace imamu subki yace imma an yataharrar khuruj min al-khilaf in amkana in zai yi ka huta daga saɓanin in iyayewa wa in ma yanzu masu hannun misalin faita masa kubi ko ka dima mai ya inganta daga manzan Allah ko ka rike ka huta ya ce fa'iza fa'ala zalik in kai haka kanin salatu sawaban saliha dakhilatun fi qawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan ya ce idan kai haka kai rike abin da ya tabbata a sunna to kai ne sallaka za ta zamanto daidai ingantatta mai shiga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala mai neman gamuwa da Allah lahiya to ya yi aiki aiki na ƙwarai in kai ka rike sunna kenan ƙulutu nan ji albani ne ka ce bayan wani maganganu nan zai magana kan magana biyu da ya yi ta saɓanin malamai in ya zo in maka hauta daga saɓani in iyayewa ko ka riƙe suna ka diba suna ingantatta ka riƙe sai albani ke ce ƙarƙashin wannan magana walwaje husani aula hanyar ta biyu da ya kawo ita ta yi wace ta riƙe suna ingantatta ya ce ban wajib ce ba ma ya yi ba ce ita ce ma wajibi ita ce ma wajibi لأن الوجه الأول مع عدم إمكانه في كثير من المسائل لا يتحقق به أمر صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي yace wannan magana ta farko ta huta daga sabani ce da abu ne mai wahalar yiwuwa cikin abu da yawa na masaloli wanda in ka ce ka bi wannan maganganun sabanin ka bi ta wani bai wata kwata sabani yace kun ba ka samu ba hakikance umarni da manzana sarata mai yayi da yake ce a yi sallah kamar yadda aka ga yana yi in ka ce ka rike wata shiga wata sabanin to ba ka samu wannan hanya ba yace li annahu fi hadhihi hala satakunu salatu hataman ala khilaf salati sallama yace idan kace ka ka bi wannan sabanin to sallar ka za ta zama to abu ne tabbatacce za ta saba yadda manzo Allah ya sallah dan ra'ayi ne wannan ta kaza wannan ta kaza kai kaga baka mun dogara kwakwara to nan shine bayan wannan shirin albani mullah yake cewa wa qad ahsana man qala albani ke magana cikin litan shi yace lalle yayi magana mai kyau wanda yake cewa ahlul hadithi hum ahlun nabi wa in lam yasahabu nafsahu an fasahu sahibu wannan bayanin abin da yake cewa yace malaman hadisi su ne aka ce ma'abuta annabi sallama wace sabon Allah su suke tare annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su zauna ba da yana raye da ran shi to ai sun bi an fasa mana sun bi hanyar da yabi ake su ne kenan ma'abuta manzo Allah na gaskiya malaman hadisi walidhalika dalilin haka da nake cewa fa innal kitaba wannan litayin nan da sabbi sabbi nabi sallallahu alaihi wasallam sallah sai yakunu insha Allah ta'ala jami'an li shatat ma tafarraqa في بطن الكتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب yace dan haka wannan littafi rufat salat nabi zai zamanto in Allah ya yarda zai hada duk abin da ya rarrabu cikin littattafai daban-daban na hadisi da littattafan fikihu kan sabanin mazhaba wannan a wannan mazhaba sun ka wannan wannan sun ka wannan duka zai tattaro mimalahu alaqatun bi mawdu'ihi duk abin da ke da alaka da sallah zai tattaro maka daga duk inda ya samu duk inda ya zo yace bayna ma la yajma'u fi min al-haq ay kitab aw madhhab yace kun wannan littafin babu wani littafi da ya hada irin abinda wannan littafin ya kumsa na gaskiya ba wata mazhaba a duniya ta kawo shi ko wace don ta kawo wannan wacce ta kawo wannan duk abin haka ki awwasi yace وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من شاء الله خلق مستقيم yace wannan mai aiki da wannan littafi in Allah ya rada zai shiga layin wanda Allah ya shirye da shi ya kawo wani hali mutarif za samu sabani akan gaskiya kai ka shiga layin wanda Allah ya shirye da shi da izinin Allah ya ce Allah ke shirye da wanda yake so zuwa ga hanya mai tsaka thumma abin ke ce kuma inni hina wada'atu hadha al-manhaj li nafsi wa huwa at-tamassuk bi sunnati sahiha wa jaraytu alayhi fi hadha al-kitab wa ghayrihi yace ni lokacin da na ajiye ma kaina wannan tsari ni kaina na fara tsarin menene hanyar ruko da sunna ingantatta kuma wajaretu alayhi fi hada alkitab wa ghayrihi akan wannan aqida wannan manhajin na aiki da sunna ingantatta inda take akan haka na tahiye da wannan littafi da ma wani littafi yace mimma sawfa yantashiru bainan nas insha Allah ta'ala wannan littafin ina fatar zai yaɗu ga cikin mutane in Allah ya yarda yace amma kuntu ala ilmi annahu sawfa la yarda zalika kullum tawaf wal mazahib yace amma wani san da cewa duk wanda dan mazhaba da wani tsari hanya wani hanya wani ba za su amince ba ba za su yarda ba da wannan littafi ya san zaka ci bal yace ba ma kin yarda ba yace sawfa wajju ba'dhum aw kaseera minhum al'asan ta tsan yace ba ma kin yarda ba yace wasu daga ciki ko da yawa da cinsu za su ma huskanci littafin da su da halshe na suka ya iya so rushe mazahaba a bata mazahaba kaza kaza kaza za su maso ke shi da harshen suka wa alamun law ilayya da alƙalma da rubuce-rubuce ma na zargina ina so rushe mazahaba kaza kaza abinda kuma aka yi ne ya ce wala ba su min zalika alayya wannan magana ba ta ce min kofi su hudi mai hudi ya hudi ya ce ba wani matsala a kai na ce ya ce domin ya ce fa inni a alamu aidan an na irda an na gadin latudara domin ya ce na san yardar da mutane ka ce kowa yarda kai wata manufa ce wani guri wani guri wani batis ke har abada har abada bai wace ko a wace da kai bai wace haka nan ba ita ke bukata ba yace ya kawo hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace wa anna man arada an-nas bi sakhatillah wa kalahu Allah ila an-nas kama qala annabi sallallahu alaihi yace haka domin duk wanda ya nemi yardan mutane da hushin Allah to Allah zai barka da mutane haka mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kan haka sai ce wa lillahi dar maqala yabo ko alkhairi Allah ya tabbata ga wanda yake cewa walastu binajin min maqalati ta'inin ولو كنت في غار على جبل وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنه بين خفتي نصر yake wannan baitin cewa walastu binaji na karin magana ne a cikin baitin cewa ba zan tsira ba min maqalati ta'inan daga maganin mai suka ba zan tsira ba daga ita walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'arin ko na hau ƙololuwar dutse na shiga wani kogo na bace bai yi wa da tsira maganin mai suka ba jin da ka yi zai inda ka je maka tsira ya sake ka inda suka ne ita da haka ce wa manzan lafi yanju minan salima wane ne zai tsira lahiya lau daga mutane walau gaba an bai na hafatan sar ko ka hau meke ya ɗauke ka sama da kai a tsakanin wuke shi ya bace ya sama da kai ko kai ne sun sake ka ba da ka iya shi da nan Musa alaihi cikin wani abu da aka na tarihin Musa alaihi salam cikin sira cikin tarihi Musa alaihi salam lokacin da ya je munajati manganu sun yawa a ciyar kaza iyar ka abu da aka da Musa ya ce ya rabbi da Allah a kame mutane a kame baki mutane baki mutane ya sha miki a kame mutane abun ya mushe ba Allah ya ce Musa alaihi salam Musa ba kai ba ni ma ban tsira ba daga bakinsu in dai mutane ne Allah ta nuna ban tsira ba sun ce min ina da ɗaya ina da abin ta kwanza suka yi mini sai kira kira Allah ba ban tsira ga bakin mutum ba ban tsira haka ne kullum kullum menene kana menene zai amfane ka kullum menene mai amfani da ka duniya lahira kullum ka bishi kullum kaka damu da mutane kullum sai albani rahmanu ke cewa fa hasabi da haka ce ya isan mini أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوى domin ce ya ishe ni ni ina da aƙidar bin wannan hanya ita ce hanya saka mai ƙanƙa allazi amara Allah ta'ala bihi almu'mini ita ce hanyar da Allah ya umarci masu imani da binta wa bayyanahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce annabinmu shugabanmu shugaban manzali gaba daya ita ce ya bayyana وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم yace ita ce hanyar da duk magabata na kware suka bi na sahabbai da ƴan bayan sahabbai da ƴan bayan su wa fi min aimatul arba'a wa'annan ma limamai guda hudu da aka sani ita hanyar suka bi ta aiki da kitabu was sunna alladhi yantami al yawma ila madahim jamhur muslimin wayannan limai guda hudu wanda yau mahiyyar musulmi suna dogara zuwa gare su suna dangane zuwa ce ba malike ko ba shafi'e ko ba hanabe ko ba hambale to su ma kan haka suke su limamman ya ce wa kulluhun duka waɗannan limamman muttafaqun muttafaqun ala wajibu tamassuk bis sunna duka suna kan wajibi ne a riƙe sunna wa ruju'u ilaiha a koma kan sunna duka wata magana a koma sunna wa tarku kullu ma kullu qawli mukhalifa suna kan cewa barin duk wata magana ta saba sunna a barta mahama kamar qa'il azima duk girman mai magana haka haka suke ko su kansu suna ka iya wajibi ne abu sunna duk wanda saba sunna kowa ya komai girman shi a bar mai magana shi ya ce fa'in sha'anahu sallasalam a azam wa sabilu a domin in duk girman wani manzana ya shi girma duk girman wani annabi ya shi girma ce sha'anin manzan Allah ya yi kowa na kowa girma kuma hanyar shi ta yi ta kowa zama daidai ta wadda zaraka dalilin haka albani ke tare mu wallah fa in niqtadaytu bi hudahu dan haka ni ma sai ne koyi da karanta da shirye su nayi koyi da shiryewar su wa qatafaitu atharahum na ga bin diddigin guraben abin suka bari wuri kaza mai suka kaza wa tabatu awamirhum bi tamassuk bil hadith kuma ne bin umarnin da suke yi su malaman na a rike hadisi wa in khalafa aqwalahum kuma a rike hadisi suka ce a rike hadisi ko ya saba maganar su su malaman duka haka suka hodi bin hadisi ko ya saba maganar su kamar hadisi kuna ba ta ba yace wala qad wala qad kana li hadhihi al awamir akbar asar fi nahji hada nahji mustaqim yace wannan maganar wani malaman shi ya wani umarnin da suke kan rike kitabu sunna bin sunna ko ta magana kowaye yace wannan umarnin da suke yi shine babban tasiri da ya mun tasiri cikin wannan tsari nawa tsari na hanya mai kakka wa iradi an taqalid al'ama kuma shi yasa na kauda kai akan taqalid al'ama kullun naga ana yi ba hujja kur fajazahumullahu ta'ala anni khaira yace Allah saka musu alkhairi kan wannan shiriya da suka sani akan ta to zuba na ga maka wannan manuwa ai mai yawa abinda ya kai kawo rikici zai ce ai mu malikiya mu malikawa an ce kaza ko mu hanafawa ya za a malikiya ce kaza shafi ya ce kaza ka ce kaza ka saba maliki ka saba shafi ka wani manganu sai zai ka maka maganganun su wa'annan malaman akan mas'ala da ta saba ma sunna ko da bin sunna kowanne zai ka maka maganganun kowanne kai ji da kunnan an kada bin wani ne ma ka ji abin da ya faɗa kan mas'alar bin sunna da abin da ya faɗa in ya faɗa ra'ayi sunna ta zo a bar nashi abu na annabi zai kama ganin kowanne daga ciki ka ji da kunnanka da ya ɗora ka akan alƙibla sai yake cewa yanzu zai fara ce mata ce maka a ƙawalu la'immata fitiba'i sunnati wata a ƙawali makalafata laha ya ce maganganun malamai waɗannan shugabanni guda hudu zai kama ka abu hanifa imam malik imam shafi amr bin hanbal maganganu da suka yi akan bin sunna da barin maganarsu wata saba ma sunna sai ka ce wa min al-mufid an nasuqahu an nasuqahuna ma waqafna alayhi minha aw ba'daha yace iya daga cikin abu mai amfani albani ke cewa iya daga cikin abu mai amfani zan ko zan kawo muku anan duk abin da na gani ko wani abu daga cikin abin da na gani na maganganun waɗannan malamai la'alla fiya izatan wa zikira liman yuqalliduhu dan ya zamanto wa aztuwa da tunatarwa ga wanda yake takalidanci da waɗannan malamai bal yuqallidu man dunahu da ta tafsir da ama kai da ma mai koyi da wanda suke su malakai malakin ma ce malam wani malam wani ya ci kaza da masu koyi da wanda suke ba da malaman takalidin ama takalidanci mai da ama na kurin na ga ana ba hujja shi ne ƙasa yake maka magana akan tafsirin taƙalidu ahmad albani ke magana ya ce wa hada taƙalid wannan abin da ya ambata taƙalid jagorin makaho yanzu ba bayan da kai makaho ba jagorin makaho ka ga ɗaya wada wani wada ramar zai wada kai da kai shukurin kai shi ba kawo bai gani kai da aka jai shi shi ka taƙalid amma ka karan magana ce taƙalid amma kenan jagorin makaho jagorin hin da aka yi nan da wada zai yi sani ba ba ruwan shigo da neman a gada mai kaza-kaza hujja ya ce wahala ta kwanan takalidin wallazi a nawo imamu tahawi hi na ƙari shi ne irin wani takalidin imamu tahawi ke nihi lokacin da yake cewa la yi kallidu illa a sabiyun au gabi tahawi ke cewa ba mai takalidanci sai mai ta'asubanci kowawa ya an gama ga hujja wannan ya ce kuma an gama ga shi a dabe ga zai ce sai yake cewa kenan wa yatamassuk bi mazahibihim wa aqwalihim kenan iya magana bayanin da yake zamanto wa'azi ga mai takalidancin waɗannan malaman kuma mai bin wani wanda bai kai ba ya su wa yatamassuk bi mazahibihim zai rike mazhabin waɗannan malaman wa aqwalin da maganganun su kama law kana na da samai kaman ta farko da sama dan kamar ayat ta ce zan aka ce malikiya ce ko malama ce zai dauka kaman wata ayat ta Qur'ani kuma sai wannan ra'ayi kurin su ba sa barin wannan kamar aya ta sauka sama masu irin wannan ra'ayin masu ɗaukar maganin malamai kamar ayar ƙur'ani ya ce wallahu azza wa jalla ya ƙul ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkaru ku bi abin da aka sarka muku daga ubangijinku kar ku bi wani masoyi wanda ba abin da Allah ya sarko ba kace duk da haka kaɗan ne ke wa'aztuwa kan wannan magana to yanzu bayan wannan sai ya fara da dattijo babban su da ya fara abu hanifa cikin maza ba su ne shine gaba imam malik zai ka fara kama ganganin abu hanifa kan masa'adar bin sunna da barin ra'ayi ko na wane ne ya ce abu hanifa ta rahimahullah malamin sabit fa'awwalu muharrakun wa'annan guda hudun al'imam abu hanifa ta numan bin sabit rahimahullah wa rawa عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات وعبارات متنوعة المجران شي سابان شي sun ruwaito maganganu da dama iri-iri daban-daban iri-iri kulluha dukkan wanda zama su rubuta daga abu hanifa to addi ila shehin wani dukkan maganin suka kawo suka rubutowa daga abu hanifa duka suna kaiwa zuwa ga abu guda menene وهو وجوب الأخذ بالحديث سنة كوا سنة سنة كانت لك واجب تركي حديث وترك تقليد آراء العلم المخالفة له دبر من جن معلمي رأي معلمي ونسك ساب ما حديث دكا ما كان كوا daga cikin magana Abu Hanifa da aka samu to nan aka zaga dinka kana sai ka sama labba in ba kasa sai ka koma littawan da sai ka ga littawan da ya ambato inda aka samu wannan magana ta abu hanifa don sa abu mai tushe haɓar kwanza ga maka ya ce kaza dole magana da wani na abu hanifa ta wuri kaɗin sama kallon ba a ƙasa zai kawo maka littafi kaza sai ta shirar maka kuma kuma kuma sai kuma makaranta tunda ba ba wani hira ba zai makaranta inda ko wani bayani ne zai makaranta kullum sun da tawai ne littafi kaza littafi kaza dole magana ta zo da zina lamba biyu ƙasa da ƙasa za ka ga inda wannan magana ta zo to amma shi a nan wannan lamba biyu ya ce idan sal hadis huwa mazhabi abu hanifa ya yi wannan magana cewa idan hadisi ya inganta kaji ya ce shi ne mazhabata bayan inda ya kawo maganganun sai ke maka maganar ibn shi'ina da ibn humam ga abin ibn humam ke cewa idan sa iya cikin ibn humam da ibn shi'ina sa cikin manyan malaman mazhabata hannafiya sanin duniya duniya sun watsa da tawon sun yaɗa mazhabar a duniya sun aiki sun da tawai to ga abin da yake faɗi ma ya ce a nassin ya kace idan sahal hadisi wannan magana ta cewa idan hadisi ya inganta wa kana ala khilafal mazhab kuma he zamanto sabanin mazhaban mu ta hanafiya yace amila bil hadisi ko amila bil hadisi kai aiki da hadisi ka bar ra'ayin mazhaban mu yace wa yakunu zalika mazhabuhu wannan hadisi da kabi shi ma mazhabar ta mu kenan ta mu kenan bin hadisin yace wala yakhruju muqaddiduhu an kauni hanafi bil amr bi dan kaga hadisi kada ba hanafi yace sai kai aiki da hadisi ka bar far'ai mazhabar ta ta hanafiya ce kana nan cikin hanafawa na'am dan kaga wata adan ka ga maliki hanafiya ce kana nan cikin mazhabar yace fakar saha yace hakika ya inganta ana bin Abu Hanifa annahu qala Abu Hanifa yace idza sahal hadith huwa mazhabi tabbas yace idan hadisi ya inganta shine mazhabata yace wa kad haka zalika Imam Ibn Abd al-Barr ana Abi Hanifa wa ghayri Ibn al-Aimma haka Ibn Abd al-Barr ya kawo wannan magana daga Abu Hanifa daga wani cikin malaman qultu na albani ke cewa magana ya ce wa hada wannan magana ta irin wa'inan malamai sanannu kan wannan mazhaba min kamali ilmihim wa taqwahum iya abin da kwatanta maka cikal ilimin su da tsoron Allah su haisu asharu bidalik sai suka yi nuni da wannan magana ila annahum lam yuhitu bi sunnati kulliha sun kanta da kai ashe akwai sunna ba sunna gaba daya suna komai suna sunna suna kanta da kai ba san ba sunna gaba daya kenan akwai wanda ba sani ba wa kada saraha bi zalika imam shafi kama ya'ti imam shafi karara ya wannan magana kamar yanda zai zo a gaba in mun je kan magana shi yace faqad yaqaw minhu ma yukhalifu sunna allati lam tablughum fa amaruna bitamasuk biha yace yakan wakana abu da yawa wanda ya saba ma sunna za su aikata amma ta sunna sunnan da ba ta kai musu ba he ka gani he suka mana umarni mu rike wannan sunna wa an naj'alaha min madhhabihim rahimahumullah ta'ala jam'in he suka mana umarni mu sanya wannan sunna a mazhabinsu ko da su su yake da ba yi mu koma sama yace cikin mangani imam abu hanifa yace la yuhiddu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu kaji abu hanifa ke cewa bai halitta ga wani ya riƙi magana ta ra'ayina abu hanifa ce kaza matuƙa bai san daga ina na ɗauko shi kajiwa me dalili shi kuma abu hanifa ce kaza abu ba shi ba annabi ne ba ai da take riba da me ya dogara eh wannan shine zaka masharata magabata irin wannan malaman irin su abuwa ni ko imam malik ko imam shafi zaka ko ba me suka yi na wata mas'ala ko da ko da ko da ko kuskure za su da muka ce kaza dalilin abu kaza ko wata aya kaza ko hadisi kaza kuma da wasu ga ga maka ga madogaransu ko da ba daidai bane ba suna ga maka ga madogaran maganarsu ba su cika littafin da hira kaza haram kaza halal kun haka nan kamar su daga sama bisa haka bisa haka duk suna kama menene da nace kaza bai dalili iya ta da masu kawai mamar da zai bugara ya ce ara ko a ra'ayi indana zai tsaiba ya ce mu ra'ayi a wajen ra'ayi shi kawo ra'ayi ne na shi ga fa'inta shi kan mas'alar haka kai kuma ya ka samu hadisi shi anan bai hadisi kai ka zama hadisi kaga anan shi ya huce ya barka a baya dan baka ba dan mace dan ra'ayin shi ne to ire iren wannan ne to kashi Abu Hadid ba ce san ma bai halitta ga alman ga wani ya ci ya riki maganar mu matuƙa bai san daga ina maka dauko ta kashi ko daga maka ga litawai ne wannan tare ga maka litawai ne na Hanafawan sanannu a duniya ga wuri kaza ga wuri kaza kaza har ya kawo yace naqalan an ibn abd an ibn abdin ibn abd albar ibn qayyim wa gairuhuma wata magana da ibn abdulbar da ibn qayyim da wani su qult duka magana da kawo sai yake cewa albani fa idza kana hadha qawluhum fi man lam ya'lam dalilahum falayta shi'ri ma za yaquluna fi man alima anna ad-dalil khilaf qawlihim yace idan suna irin wannan magana kuma ka bi khilaf dalil yace wannan wani magana da suka yi irin Abu Hanifa ta cewa kakka rike maganar shi mataka ba san daga ina ya doko ta ya ce idan suna irin wannan magana ga wanda bai sama dalilin su kake mana su ya ce dama na san me za su ce albarkita dama na san abin da za su cewa ga wanda ya san sare ga dalili karara ga hujja karara ta san ga mazhabansu amma ya fatawa da mazhabansu ga dalilin ya zo ya ce da za su ga mishi da me za su ga mishi inda sun same shi sun ce kakan ce tasu mu tasu wanda rike ba dalili to kuma gama dalili ya zama kamar sakanin tasu kuma ga ake fatawa da tasu gama ga dalili ce da da bisan da bisan mi ma za ga mishi yace fa ta'ammal fi hadhihi kan albani kace ka lura da kyawa da wannan kalma ta Abu Hanifa albani ta fa inna wa hada kafiyatun fi tahdhib taqlid al'ama wannan kalma daya ta Abu Hanifa ta isa ta wadatu ta hade ta cinye tarirdagar da duk wani takalacin ama da kudaga na ga ana yi inda za a yi za ta da ta rushe duk wani takalacin da ta wani maganin duk wani rushe duk wani ra'ayi na bin wani ba hujja ya ce wani zara da dalilin haka an kara ba'adul muqallidatin min mashayikh na sabata ala abi hanifa hina hina hina an kara alai iftahu bi qawl abi hanifa malamar dalilin wace dalilin wannan magana ta abu hanifa sananna sai sa wasu daga cikin masu mai takalidanci suka ce abi hudi ba abi hudi ba biyo da magana ba ba inda yace a ba hadisi ka rike magana shi haka dalili yace me saboda me sa fa magana ta Abu Hanifa tana inkarin iya fatawa da ra'ayi na Abu Hanifa in ya biyo da magana kenan zai fata kuma ya iya wa shakara tudu na abu sai na me yake cewa ulut albani ke cewa ko nan ne ko albani ke cewa wa zalik wannan magana amma nan iyayensa karshen sai makantar waya yanzu dai magana Abu Hanifa ya ce la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu Abu Hanifa ya ce bai halitta ga wani kowane ne ya riki maganar mu mataka bai san daga ina muka dauko ta wa fi ruwata a wata ruwaya ta Abu Hanifa yace haramun ala man lam ya'rif dalili al-mufti bi kalami yace haram ne ma gudu ce haram ne ga duk wanda bai san ba dalili na yaje ya fatawa da magana ta ce Abu Hanifa ce kaza a a haram ne yace ba ka dama ba ba ka dama haka zada fi ruwaya wata ruwaya ibadu ya kara dan yace fa innana bashar naqulu al-qawla yawma wa narju anhu gada yace domin mu sake magana ce domin mutane ne yace zan iya magana ta fahimta ce zan iya magana yau gobe an ga wani ra'ayi daban an barka kai ka riki ni na ce da barka shi magana kenan shi da ma ra'ayi da fahimta ce duk da fahimta ce ba zai bane ba yace iya wai haka gani to gobe ya mun na wani dalili ne bar wannan kai ba ka riki amma ka san ka san me dalili na kai dalili ka riki sai ce kakkari ra'ayi ba dalili da nashi zai nashi yau gobe ka hujja ta hujja da bayan fadashi kaga yadda ya barka wa fi ukhra a wata ruwaya ta Abu Hanifa yake cewa wai haka ya yaqub Abu Sa'id mana Abu Yusuf Abu Yusuf ya cike mana almajin Abu Hanifa kai musu ka yada mazhabu a duniya ma kuma ya ci masu ilimi a duniya Abu Hanifa yake ce ma yake ce ma Abu Yusuf la taqatu kullu ma tasma'u minni la taqatu kullu ma tasma'u minni yaqub kaka rubuta duk abin da kullum rubuta kamar dan jarida kaka rubuta duk abin da rubuta kullum kaka rubutawa nawa a'a kaga ya hana shi rubuta duk maganar shi yace fa inni qad ara ra'ayin yawm wa atruku gadan domin yace ni zan iya ga wani ra'ayi yau gari kaza kamata a yi ko mu gobe in bar shi kaga rubuta mutane ka tafi da shi kaka rubuta ba kuma ba kuma ba kuma ba kuma rubuta gurin sai ka rubuta komai zai na bakar ana kada ya hana shi rubuta komai komai suka rubuta komai rubuta a ga shurara ne zaka mace kaza in da ra'ayi ne ka rubuta komai ra'ayi shi ne haka dai ne yace zan iya ganin ra'ayi yau wa atruku kana gobe an bar shi wa ara ra'aya gadan wa atruku ba'da gadan iya ga ra'ayi gobe kai ka rubuta nan ko ya gobe gobe ko ci mun gobe an bar wannan na gobe na iya na yau iya gobe an bar shi iya shi ma na gobe nan doka na gobe nan doka shi ma shi ban bar shi tunda ra'ayi ne fahimta ce bar nasi kanta ba ku zama ga dalilin da ya sa Abu Hanifa ganin shi ne na harko lokacin shi ba a samu ba yawo da ilimi gamin ruwa wuri guda sai sa ra'ayi yawa da yawa cikin masabai shi akan sauran karkashin wannan magana ta Abu Hanifa sai Albani ya kai nukuta ya sama lamba daya sai yake cewa qultu da Albani ke cewa wa zalik wa inna maganganu na Abu Hanifa لأن الإمام كثيرا ما يبني قوله على القياس domin imama yani ke abu hanifa domin abu hanifa da yawa yake gina maganar shi kan kiyasi ne dalilin kaza kaza kaza ne dalilin kaza kaza kaza ko aya ko na hadisi kan kiyasi ne zai ba zahirin nasi bane ba shine kiyasi fa yabdu lahu qiyasun aw aqwa bayan wannan kiyasi tun kiyasi ne kuma he wannan kiyasi wanda ya wani kari da gani sai ga kiyasi wanda ya wani kari sai kama wanta aw ya buluku hadisi ne mai ba ko wani hadisi zo mishi bayan kiyasin kai ka dauka iya samu kiyasin da wani kari ko samu wani hadisi da ga kamar manzo Allah ce kaza sabanin magana shi fa ya aqutu bihi wa yatruku qawluhu sabiq eh rike hadisi kenan amma rike wata magana wata wani tawar kokari ko ga wani hadisi da nan sallallahu kuma ya inganta eh rike wani hadisin sai baro sai magana ce magana ta baya kin shi da yana ka rubuta maganar shi ta baya an ba ba dalilin ka sani ba sai albani ya ce kala sha'rani fil mizan ma mukhtasaru ga maganta sha'rani sharika ta itiqaduna wa itiqadu kullu munsifin fil imam abi hanifa radiyallahu anhu yace abinda muke aqida muke zato ga abu hanifa muke tabbatar mai radiyallahu anhu annahu law asha hatta duwinatul shari'a inda ya rayu har aka gama shari'a da aka samu hadisi na shari'a gama wuri guda aka hada su wa ba'da rahin hufaz bi jami'i min bilad wa sugur wa safar biya inda ya rayu kake lokacin da malaman hadisi suka yawo a duniya suna hada hadisai kwari da tudu da kwari da suna zuwa suna kaka hadisai inda ya rayu ya kai kuma safar biya ya samu inna hadisai yace la akhadha biha وترك كل قياس كان قاسه da abu hanifa da ya rike wannan sunna ya bar duk kiyasin da ya yi in wa mai yanwa ba shi da nasoshi da yawa a zamanin shi ba da sai mata kuma ai shi imamu ne na da al'umma zai fatawa ko ai kiyasi kaza ce kaza kaza ba bai hadisai da yawa zamanin ba a yau ba aka gama ruwayoyin da yawa irin da aka daga baya ba wannan dama sai sai kiyasi yayi a mazhabin shi yace shi ma inda ya rayu kai lokacin aka gangama a wurin guda ce da ya rike wa'annan maganganu da kiyasi ya zama kadan a mazhabin shi shi da ya kuwa kiyasi da yawa a mazhabin shi haka ya zama sabon ra'ayi yace wa kana alqiyas qalla fi madhhabi da qiyas ya kadan a mazhaban shi kama qalla fi madhhabi da yake bi nisbata ilayhi kamar da samu qiyas yanzu kamar san dauka mun mazhaba ta karshe kamar ta hanabila qiyas kadan da abu bai qiyas bai bai qiyas da abu Ahmad bin Hanbal haka Imam Shafi da nan Maliki akwai ma bai kamar Abu Hanifa kina shi ma inda ya rayu zamanin su da shi dan farko ne da shi ma qiyasin da ya kadan a cikin mazhaban shi yace ya ce nani ce lakin ci amma lamma kanatin adlatun shari'a mufarraqatun fi asarihi ma'a tabi'ina wa tabi'i tabi'ina fil madarin wal qura wa thugur amma dalilin da ya kawo saboda a wancan zamanin dalilai na shari'a suna rarrabe a cikin zamanin shi malaman tabi'ai da tabi tabi'ina sun yawo garuruwa da ƙauyuka ko ruwa ko ina sun yawo duniya sun watsu ko ta na shi ba a samu damar gama ba wancan zamanin dalilin haka kasar qiyas fi mazhabihi bi nisbati ila ghayrihi min amna aimat darura ke shi yasa qiyas yawa a mazhaban shi aka gama da wata mazhaba wadda ba ta shi ba kan darura li adam wujudin nas fi tilka masail saboda ba shi da nasi ne da yazo akan wannan mas'ala da ya kawo ra'ayi ko kiyasi kanta da ta kasa fiha bi khilafa ghairihi min al-ilm sabanan sawaran malaman sun rayu lokacin da an gama sunna da yawa to fa innal hufaz qad rahalu fi talab al-ahadith wa jam'iyya fi atharihim min madani al-qura wa dawanuha su yan bayan a zamanin su malaman hadisi masu ilmin hadisi sun yawo cikin neman hadisai sun tattara su a zamanin su garuruwa sun maraya da kauye ko ina sun tattara sun auri guda kuma sun rubuta fajawabat ahadisu shari'a da ba'duha ba'dan sai hadisai wannan hadisin ya kawo ba gane ba ta samu ta ruwaya ta kawo tafsirin shi ina ce kaza ta kawo ta ruwaya gama hadisin auri guda shi ya kawo kenan kiyasi kadan tana samu an samu warwara an samu fasara ta hadisai wuri daban-daban yace fa haza kana sababu kasar kiyasi fi mazhabi wannan shine sababin kiyasi yawa a mazhabata Abu Hanifa wa qillati fi mazhabi gairi shi za kiyasi ya zama bai yawa a mazhabar wurin ɗan bayan shi sai ce wal qalla qismun akbar minhu abla sanata nakalama fi nafil kabir wa alaka alayhi bima yu'ayyidu wa yudihu fa yarji ila man sha yace wannan mun kan ta magana abu sanata nakanawi abla sanata nakanawi yace manyan manyan malamu hanaf ya ka korewar maganin da dama ya ta'aliki akan wani magana maki qultu albani ke ce azana fa idza kana hadha uzru abi hanifa albarka to idan wa'annan abin da aka ambata shine kuzurin Abu Hanifa fima waqa'a minhu min mukhalafat hadith sahiha duna qasad kidan Abu Hanifa ya saba ma hadisai ingantattu ba da manufa ba ba da gangan bai mu Hanafawa ne a a ga dalili huwa uzrun maqbulun qat'an wannan kuma dole wani uzurin dole a karbe shi ba wani tantama dole a yarda Abu Hanifa iya da uzurin kiyasi da ya mai yawa ko wani fa'inta ko fatawa da yi ba taɓa suna don babu nassi ne a wurin shi ya ce li'an Allah ta'ala la yi kallifu nafsan illa wasu Allah bai ɗora ma rai ta yi gwargwadon iyawa shi da haka ce fala yi jutu ta'anu fihi kama ƙarya fa albadu jahala ce don haka bai halitta ka soki abu hanifa da ya kawo na a yi saɓanin suna ko saɓanin abu bai halitta ka soki abu hanifa ce kamar yadda wasu jahilai ke yi ya da wani malamin abubuwan marike ce kaza a saki imam malik ya ce bai halitta kuskure ne sukan abu hanifa bace ya ji ta'adduma a wasu ce ba masuka bace wajibi ne ka mai ladabi kuma ka bashi uzin li'annahu imamu min amatul muslimin allazina bihim hufiz hadha din domin iya daga cikin shugabannin malamai na musulmi waɗanda da su Allah ya kiyaye wannan addinin har ya kawo gare mu wa wasala ilaina ma wasali min furu'i da han da hanyar su ne da abin da muka samu na ilimin addini ta hanyar su ne ire-iren su ne wannan ya kawo wannan ya kawo har abin ya kawo gare mu ta hanyar su da haka ce wa annahu ma'ajurun ala kulli hal asaba ma akhta dan haka Abu Hanifa iya da lada na hidima da yama addini yayi daidai ko kuskure yayi iya da lada kama la kama annahu la yajuzu lil mu'azzimi an yazallu mutamassikina bi aqwali al mukhalafati sahiha yace haka kuma a lokaci guda kai mai suka ba ka dama bai dace ba ka soke shi dan ga auzurin shi yace haka a lokaci guda masu girmama shi bai dacewa su ci gaba suna masu rike maganganu ba su saman hadisai ce li'anna laisat min mazhabihi wannan ra'ayin Abu Hanifa da ya samu hadisi ingantacce bai cikin mazhabin shi bai amince ba da shi kama ra'aita nususahu fi zalika kamar da kaka muka gaji hadisai kai da maganganun Abu Hanifa kan wannan magana ta barin ra'ayin shi da rike sunna albani kita fa haula fi wadin wa ulaka fi wad kaga wa'annan suna wannan kwari wa'annan a wancan kwari ma'ana nan yani su masu suka sun bar gaskiya suna wannan kwarin ba su bane dai ba masu kabu hanifa su kuma masu kalilanci shi kan saba sunna su masu minna kenan kowa kenan ba mu bi abu hanifa gaba daya kowanne ya bar hanyar da kika shi kai mai sukan da kai mai rike takalidancin ba hujja kowanne ya bar abu hanifa yace dan haka yace wal haqqu bain haula wa gaskiya na tsakanin ta tsakanin su kidan gaskiya tsakanin kenan shine komawa abin da ya wadi abin da ya inganta shine gaskiya sai albani ke cewa kan ayata alqur'ani rabbana ghfir lana wa la yakhana tasawwana bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Allah ke kan Allah da Allah ke cewa magana masu imani na kware na baya suna addu'a Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani shi mutum kware mai imani kai addu'a kai Allah gafarta maka ya gafarta masu gabace ka na masu imani kuma suna addu'a Allah kaka sanya keta kyashi keta kuma suka riga yin imani Allah Allah kai ne mai tausayawa mai jinka haka ne muna addu'a ga wannan Allah gafarta baki mu da suke nan kaga ne karantar da kai bai dacewa ka soke su kuskuren su ma da annabi kan kare ruwa da manzon Allah yake cewa duk wanda ya ijtihadi kuskure ya da lada lada tare ne haka nan ba maganar suka tsakanin mu da su sai anan sai yake cewa magana abu hanifa ce ne na ƙasar magana abu hanifa ce abu hanifa ce idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli kaji to shi kare huta abu hanifa ce idan ne wata magana ta saba ma littayin Allah kenan qur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatruku qawli kubar magana ta kajwa nan ya kawo magana ta ma muhammad da yake cewa haza haza wa nahawahu laysa fi haqqil mujtahid li adam ihtiyaji fi dhalika ila qawlihim bal huwa fi haqqil muqallid wannan magana ke wani iya magana ne kan ire-iren mu kenan malami wanda ba mujtahidi ba kenan kai mai jin malam wani ce malam wani ce shike magana cewa kenan kadi magana shi wata yi kitabu suna karki wata bari wata aka barta amma mujtahidi shi ya bincike zai na kanshi kai ya kai yana magana akan muqallidai masu bi kullum Abu Hanifa yace Maliki yace kullum da su ake magana qulul albani ke cewa wa bina'u ala hada bina'u ala hada qala sha'rani fil mizan kawai magana zai kara magana yace Imam Sha'rani ke cewa fa in qult fama asana bil ahadith allati sahat ba'da maut imami walam ya'khudh biha ya mai magana tambaya to ni yanzu yaya zan yi ga hadisai sai inganta amma ni imamukin da nake bi bai kawo su ba kuma sun inganta daga baya mutumai da mutumai yaya zan yi da su ya ce fada jawab allazi yambagi ga jawabi amsaka abinda ya kamata ka yi an ta'amala biha ka yi aiki da wannan hadisi da ya inganta ce fa'inna imamaka lau zafara biha wasahat indahu la rubama kana amalaka biha domin wannan in waye limamin naka in waye limamin naka inda zai rayu wannan hadisi inda zai ganta kuma ta inganta a wurin shi ba ma aiki da ita ba da ma ya maka umarni ma da yin ta zai maka umarni da aiki da hadisi inda zai shi zai maka umarni da rike shi ya ce fa'inna la'aimatu kulluhun asara fiye da shari'a domin dukkan wani gaba ɗayansu sun tafi a kan bin shari'a duka suka rayu ba bai bin aji da gagam ko ba kan shari'a kan bin daidai yake nema ya ce man fa'ada dalika faƙad hadal hayar bikirta ya dai ya ce wanda ya yi aiki da wani magana ma'ana malamin shi ba ta bashi ba ta ka hadisin ba amma ya gani ya inganta ya bi ya rika bin dalilai iya maza ba kaza amma abin da suna ingantatta sai ya bi to duk wanda ya haka ya daranci alkhairi da hannu ya tankar alkhairi da hannun shi biyu kan ya tankar alkhairi da hannun shi biyu ya kama ya ce wa man kala wanda kuwa ya ce la a'malu bi hadisin illa an hadha bi imam aini tun da mazhaban malikiya misali ba a kawo ba aini ba ruwan da shi bai cikin bai cikin malikiya to duk wanda ya haka kuwa albani ta faqad fatahu khairun kaseer imam sha'rani alkhairi mai yawa ya huce ka kai asara kama alayya kathir min almuqallidin alayhi ta amsabi kama yadda da yawa yau daga cikin masu takalidancin wannan mazhaba haka suke kullun inda ba ba malikiya misali ba nafiya a wannan ra'ayin shafi'awa ne mu malikawa ne yace wa kana wa kana al'aula lahum al'amr bi kulli hadisin sahih ba'd dan haka abin da yi musu alkhairi su yi aiki duk abin da ya inganta ga nufar salama kurin su yi aiki da shi ko da bai mazhabarsu bai mazhabar imamunsu sai tamfidar lusidar a'imma don kai hakan ka zartar da wasiyar malaman su malaman haka suka yi wasiya abu hadisi abin da ya tabbata ko da bai da mazhabarsu ko bai da ayyukansu za mu ga maganar sauran malaman ya ce fa'in na itiqaduna fihim annahu law ashu وزفروا بتلك الاحاديث اجتساد بعدهم لاخذوا بها yace domin abinda muke akidanci da mu sharani abinda muka yarda muke kan shi wa'annan malaman inda suka rayu suka samu wa'annan hadisi suka inganta suka suka gani ko gani ku zan ba ku gani inda su ma suka gansu da sun rike su da sun yi aiki da su wa amilu bima fiha da sun yi aiki da abinda ke cikin wa'annan da tawai wannan hadisi wa taraku kullu qiyasin kanu qasu da duk abin suka nake yadda sun bari wallahi sun bari yace kullu qawlin kanu qalu da duk magana ce suka yi qiyas suka yi da suka samu wannan su ma da sun bari duk wani magana da qiyasin sun yi aiki da abin da ya tabbata yan wa yau kenan mun ji magana ta Abu Hanifa sauran ta sauran in Allah kai mana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته